بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه mun dawo karatunmu na ajin faslun sheikh albani da usul a wannan yammaci na juma'a 14 ga watan al-muharram 14 ne ko 13 13 ga watan al-muharram hijira da shekara 1441 daidai da 13 ga watan september har ila yau shekarar miladiya ta 2019 idan ba manta ba malam sayyid abdul mazid al-ghuri yana taimana dabdala akan bayani da yake akan littattafai waɗanda suke magana akan mazajen hadisi waɗanda suke cakuɗa tsakanin amintattu da mazaje masu rauni za mu tashi akan lambar littafi na goma wanda ya ce aljarhu wata adili للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي المعروف بابن أبي حاتم الرازي وتمالا تمالك wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn abi hatim razi malami ne wanda bai kamata a ce ba mashahuri bane musamman a tsakankanin ɗaliban ilimi da masu sauraron malamai da waɗanda ke bincike ko karatu ko nazari a cikin harkokin ilmomin hadisi ibn abi hatim suna ne wanda yake gama gari a wurin ire-iren waɗannan mutane sunan shi kenan abu muhammad abdurrahman bin muhammad bin idris baban shi muhammad ibn idris shine abu hatimin din babban malamin hadisi kuma dan shi ma abdurrahman shi ma babban malamin hadisi shi kuma muhammad dan idris dan munzir dan dawud dan mihran alhamdali an fi sanin shi da suna ibnu abi hatimin razi malamin abaci tarihin rasuwarsa anan shekara ta 327 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar shekara 1400 shekara 14 kenan yayin da haihuwarsa kuma kamar yadda littafan tarihi suka tabbatar an haife shi ne shekara ta 240 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zam kenan ya rayu shekara 87 a duniya shi sa ake cewa da gaskiya wanda ake faɗa game da shi cewa wannan malami wani malami yake cewa kanat qalansu wa tuhumina sama ce hula shi daga sama ta faɗo wato ba taba ganin irin shi ba shine ma'anar karin magana yace Aisha tamanina aman lam ya tagayyar ya shekara tamanin bai taɓa canzawa a ra'ayin shi ko tunanin shi ko aƙidar shi da aka sani ma'ana iya shekarun shi daga daga sanda ya zama rashidi har zuwa ya rasu Allah ya gafarta mishi zahabi na mishi kirari yana cewa abu mamaki amin abun arashi ya mutu ya irin wannan wata da muke ciki na muharram ƙarshen watan muharram a wannan shekara ta 327 zahabi da yake masa kirari yana cewa yace wa kana bahran la tukaddiruhu dilau ibn abi hatim ya kasance kogi ne ba rijiya ba rijiya idan aka ja ruwa aka ja ruwa za ta iya birkicewa ta zama ta yi ja ruwan ya zama ya cakuɗe ko ya ƙare ma amma shi teku to ɗiba baya rikita shi duk abin da ka ɗiba ka ɗiba ka bari ya ce wa kana وقد كساه الله بهاء ونورا يسر من نظر إليه الله يمشي wani kwarjini da haske a fuskar shi duk wanda ya kalle shi sai ya ji dadi kyakkyawan mutum ne Allah ubangiji ya gafarta ne babu kuma littafin shi na aljarh wa ta'dil sanan littafi ne ana buga shi bugu kala daban-daban akwai wanda yake mafi gama gari mai zuwa a mujalladi biyar wannan malami daga cikin falalar da Allah ya yi masa shine ya ya taso ya tarar da iyayen shi malamai ne da Abu Hatim razi da Abu Zur'at razi mahaifinsa da abokin mahaifin nasa sun riga sun gama koshi da ilimi da haka kawai sai suka dinga an tume wannan ilimin kuma tun yana yaro dan mitsitsi aka tafiya da shi rihla sanda aka tafi da shi aka bar garin rayu suka tafi kasar makka har yi aikin hajji shekararsa goma sha biyar a shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar kenan bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi da kan shi yake ba da labari yake cewa babana ya tafi da ni walam ahtalim ba'd tun ban fara mafarki ba fahtalamtu bi dhil hulaifa a dhil hulaifa inda suka kwana a biyaru ali za a dau harama a wajen garin madina zuwa makka anan Allah ya kaddari ya balaga yace fasurra abidi zalika babana ya farin ciki saboda maimakon zai yi hajji ta nafila ta zama yanzu zai yi hajjatul islami kenan tunda ya kai rashidi yanzu to a lokacin har ya samu halin gamuwa da wani malami wanda malamin bayan shekara ɗaya galera su shine a wannan kenan Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Abdurrahman al-Buqri Muhammad ibn Abi Abdurrahman al-Buqri Muhammad dan Abdullahi dan Yazida al-muqri wanda ya rasu shekara ta 256 malami ne da dadde wanda yana karatu kai tsaye daga daga tabi'ai sai sahabbai ko mun gane sai samu gatsiran isnadi a gon wannan malami wannan zama da yi da shi in ka bi tarihin ibnu abi hatimin ya da littafai da dama da ya bayan wannan littafi nashi na jarh wa ta'dil akwai tafsirin shi sananne tafsiru ibn abi hatim razi wanda galibinsa hadisai ne yake kawowa da isnadojinsu don fassara alkur'ani mai girma ana buga shi a cikin mujalladi ashirin akwai wani sabon bugu da aka mishi wanda mun siye shi a nan makarantar walillahi alhamdu bai ma iso ba yana yana hanya daga makka ina jin mujalladi ashirin da biyu ne kamar naira dubu sittin da ko uku ne a kudin najeriya akwai kuma kitabu zuhud nashi akwai ar-raddu alal jahmiya akwai littafai mabambanta akwai al-kuna wal alqab da makamantansu Allah ubangiji ya gafarta mishi babban malami ne a cikin malaman musulunci wanda wanda ake ji da shi bai bar da ba a bayan shi kwata kwata shekara 70 yayin da mata aure bai taba yi ba ya da shekara 17 aka mai aure amma aka yi mutu bai bar da ba ‘ya'yan shi ke nuna littafin da ya gudu shi na yake cewa wai a kisa da ake ba da labari kamar yadda zahabi ya ɗauko ta daga khatibu cewa baban shi ɗin can abu hatimin razi yaron ya taɓa yin wani rashin lafiya wanda ana ganin kamar mutuwa zai to baban yana da ismun lahil a'azam sai ya sarayar da shi ya addu'a da shi ce Allah Allah ka rangwanta maɗana ya warke mana sai yaron ya warke amma sai mafarki a mafarki an ce mashi to kai kuma shi kenan ba za ka baka da jikoki wannan addu'a kai asarar ta a iya danka wallahu ala a wata kisa kuma aka ce wannan mata kawai dai tana zaune ne ba ma ya kula ta saboda tsabaragen jarabar karatu ba ya kula ta dan yana yana yawan cewa la yustata'u al-ilmu bi rahatil jasad ko bi rahatil jism yana faɗan wannan akwai wata kissa ta wani kifi da ya ce sun siya da suka je misira ya ce watan su shida a misira kullum in sun fita awoyin rana sun riga sun tsara su gun malamai za su je gun malamai kamar guda goma kowa a je a saurari karatun shi da dare kuma za a zo ne a yi nasu a kwafa karatun a yi muƙabalarsa ya ce ana gamawa kuma za a tashi a yi wuturi a ɗanki shigida a tashi a sallah su ba sai a je a ci gaba da aiki haka suka yi wata bakwai suna yi ya ce sai su kwana su wuni ba azumi suke ba kuma ba su ci komai ba shi ne ce wata na suka ga wani kifi suka siya da nufin za su zo gida su soya shi ya ce wannan kifin haka suka bar shi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba su soya ba har ya fara wani ya ce kai karki dai ɗanye suka ci kifin ɗanye saboda kasi asarar shi kawai ko saboda baka yunwa wallahu ala daga irin mutumin da ya zama haka babu mamaki da an ce bai kula mace ya dai auren kawai da dai ya zama aure ya zama wata falala ce wata al'ada ce wata abin nan ce sananniyar al'ada ce cikin musulmai yana dai da mata da za ta mishi abinci ta gyara mai wurin kwanciya ta kame ruwa ban daki amma kula mace da alakar irin ta dan adam tsakanin shi da mata aure to wasu suka ce abin da ya sama baya yi gaba daya Allah ubangiji ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa هذا من أجمع كتب الجرح والتعديل على الإطلاق وأن اللتاف yana daga cikin littattafai da suka tattara bayanai mafiya yawa akan aljarhu wa ta'di itlaqan kai tsaye yana daga cikin su alal itlaq taba fihi al-musannif at-tarikh al-kabira lil-bukhari malamin ya bi salan imam al-bukhari ne a cikin littafin shi at-tarikh al-kabir illa annahu akthara min iradi alfaz al-jarh wa ta'dil واستوعب الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل سيدي يا fi Bukhari yawan kawo maganganu na malamai kuma ya cika littafin da maganganun malaman jarhu ta'adi ya ya ƙara akan tarajim na Bukhari sama da tarjama 2500 abinda ake faɗa cewa lokacin da littafin Imam Bukhari ya zo ƙasar Rayu iyayen suka gani sai suka ce kai wannan ilimin ya da muhimmanci abinda za a yi mu ma ba za a bin mu a baya ba a wannan harkar ai mu ma mun sani zauna ka yi tambaya akan duk abin da kake da matsala game da shi akan wani daga cikin mazaji sai mu gaya maka shine suka yi aka bi salon yadda bukari ya tsara nashi shi kuma amma da siffar yana tambayar su zaka ji ya ce sa'altu abi an fulani qala abi an fulani qala abu zur'a an fulani yana yawan faɗan wannan mangarin kuma sai ya zama a wani lokaci suna cin diddigen Imam Bukhari suna cin gyaran shi kuma har ma suka raunata shi Allah ya gafarta musu a cikin tamu akwai magana cikin zuwa cewa bukhari wai mutum ne mai rauni saboda bambancin ra'ayi da suke da shi tsakaninsu da shi akan matsala ta khalqu af'alil ibad ina ji mun yi magana na a baya ko ba sai an koma kanta ba amma littafin babu shakka littafi ne mai matukar muhimmanci da amfani استوعب الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجال فصار خلاصة لجهود السابقين العارفين بهذا الفن سيدما كمان سمري tattaruwar maganganu ne da ƙoƙari da ƙwazon waɗanda suka gabace shi masana akan wannan harka ta zarhuwar ta'adi wato tun daga kansu ibnu mahadi su safiyan su yahaya su ahmad ibnu hanbal da makamantansu da shi da su iyayen nashi وقد ذكر ابن أبي هاتم أنه أغفل بعد النقاد فلم ينقل عنهم لقلة معرفتهم بهذا الشعب ابن أبي هاتم ياتي ya yi watsi da wasu daga cikin maganganun wasu malamai bai kawo maganganunsu ba saboda wato yana ganin kamar ba su goge ba akan wannan walakin na muhimmatar musannifi lam taqsir ala aljam'i wat tanzimi faqat sai dai kuma kokarin da yayi bai tsaya kawai akan tattara maganganu da kuma tsara su ba baya ga haka shi ma faqad kana aliman bir rijali fa a'mala fikrahu shi ma masani ne ai ba wai kawo maganganun magabatan shi kada yake ba shi ma yana nashi kokarin yayi aiki da da fikirarsa wa fannahu da gogewarsa fi istikhlas al-hukmi ala rijali min khilal al-aqwali al-mutanaqida yakan yi wato istikhlas yakan yi conclusion ya kai ga wata matsaya akan maganar da zai faɗa akan wani mai riwaya musamman wanda aka yi saɓani a kansa maganganu wani ya ce kirki wani ya ce ba kirki wani ya ce akwai hadda wani ya ce babu wani ya ce a karɓi riwaya wani ya ce ka a karɓa da shi kuma sai ya tsaya sai ya haɗa waɗannan maganganu don ya kai ga nashi ra'ayi almuta'ariba almutadafi'a walaysa dalika fa hasab ba wai wannan ne kadai abin da yi ba bal takallama bi shahadihi fi kathiri min al-mawadi'i aidan a wani wajen ya yi magana ma da ƙashin kansa ba sai ya kwararo ta wani ba wa ƙaddama ibn abi hatimin likitabihi bi muqaddimatin tawilatin nafisatin bismi taqdimatu al-ma'rifa likitab al-jarh wa ta'dil wa hiya madkhalun lil kitab akwai muqaddima da yayi wacce take mai matukar tsayi da kuma tsada da daraja wacce zama littafi mai zaman kanta ita ce taqdimatu kitab al-jarh wa ta'dil wa hiya madkhalun lil kitab ya zama kamar wato introductory ne introduction ne ga littafin bayyana fiha ahamiyatus sunna wa kayfiyat tamyiz sahiha min saqiha yayi bayani akan muhimmancin hadisi da kuma muhimmancin da yadda ake yin a tantance mai kyau wato ingantacce daga maras kyau bi ma'rifati udulir riwati ta hanyar sanin amintattun masu riwaya wa majruhihim da wanda aka soke su wa tabaqatihim da ainihin azuzuwansu wa maratibihim da darajarsu fi tathabbuti wasidiki martabarsu wajen tabbata da gaskiya sun makaddama tarajima mustafida lil ulama in nuqadi al mu'tamidi al mu'tamadina fi jarhin rijal wa ta'dili sannan kuma yayi maganganu ya kawo tarihi mai fadi game da malamai waɗanda ake dogara da maganganunsu wajen amincewa da mazaje ko raunata su wa tawsiki mu'asirihim lahum da kuma bayani akan haka ne waja'alahum hatta asarihi arba tabaqatin su su malaman ya sanya su a gida hudu har zuwa zamanin sa wa arada bi hadhihi tarajimi bayana daratatihim fil ilmi wa ma'rifatihim bir rijali wa tawthiqi mu'asirihim lahum yayi kokarin ya nuna wato matsayin su a ilimi da yadda suka goge da kuma yadda malaman zamanin su suka amince da su wa qad zakara fi tarjamati ma yafuqu ma yatafawwaqu bihi ma tafawwaka bihi sahibu tarjamati min ilmi tarjama waɗannan malaman da ya kawo su Sufyanu da su Ibn Ma'inin da su Ibn Mahdi da su Shu'ba yayi kokarin kowanne ya bayyana abinda malamin yake banta da shi na wani ilimi na musamman alal misali ka hatimani Sufyana al-Thawri bi tadwin al-ilm kamar da Sufyanu yayi kokarin wajen tattara ilimi wa ma'rifati Shu'ba bin al-Hajjaji bi marasil al-asari bi marasil al-asari wa ilal al-hadith da irin kwarewar da Shu'ba ke da ita wajen sanin illoli da mursalai wa li hadhihi tarajim al-mustafidati ahamiyatun kabira waɗannan tarjumomi masu fadi suna da muhimmanci mai girma li anna ashabaha alaihim madarul madaru ahkam al-zabi wa ta'dil saboda mazowa waɗannan tarjumomin su ne ake aiki da maganganunsu wajen jarhu wa ta'dil falazima at-ta'rif bihim awwalan wajibi ne tun farko a san su li yatma innal mar'u ila annahum lam yusdiru ahkamahum an jahalatin aw hawa da mun mai karatu ya san cewa ba fa wai san zuciya suke ya da kasa idan za a yi seminar ne ko wani series lecture ko wani taro na musamman sai a zo a ce wanda zai yi presenter ko lecturer din a ba da citation a kai shi don kusan wane ne shi ko a faɗi tarihin rayuwarsa da irin iliminsa da ƙwarewarsa da wuraren da ya halarta da irin gogewar da yake ita don wannan zai sa ku ji aminci cewa eh lalle wannan ya kai ya yi magana akan wannan ƙabiya ya cancanci magana akan tun da anan ya fara yin maganganu akan su kuma wasu su ya maimaita tarihinsa a can gaba a matsayinsu na masu riwaya su ma yanzu amma nan sai ya fara kawo bayanai akan su na musamman شرح ابن أبي حاتم في بداية الكتاب الجرح والتعديل الفاظ بعد الفاظ الجرح والتعديل أفرق اللتافن yayi bayani akan wasu daga cikin lafuzan da ake amfani da su wajen jarh wa ta'dil wa bayyana annahu sawabar ruwata hatta al-muhmalina min al-jarh wa ta'dil raja'a wujud al-jarh wa ta'dil fi sannan yayi bayanin cewa shi yayi kokari ya game dukkanin mazaje da suke da riwaya bai bar su ba waɗanda biya san su har waɗanda babu wata magana a kansu kwata-kwata ya kawo su da haka za ka ji ana cewa aure da hukuna abi hatimin walam ya kurfihi jarhan wala ta'dila akwai su da yawa mazaje da dama waɗanda ya kawo sunayensu amma bai ambaci wani suka ko nagarta game da su ba to shine aka samu wasu malamai suke tsammanin wannan ya zama kaman ish'ari kaman alamu akan cewa ya amince da su ba alamu bane galibi yakan nuni zuwa ga karancin sanuwa da suka yi ne ba su daɗe suna karantarwa ba ba su da ɗalibai ba su shahara suna da makaranta ba to da haka ba a san su ba to amma sai ya basu don mai bincike na gaba wanda ya zo daga bayan shi sai ya ƙara bincikawa ya nema kuma ana samu ko abu wasu hanyoyi waɗanda za a cimma abin da ake nema wa yadkur ahyanan man laysa lahu riwaya an nabi sallallahu alaihi wasallam yakan ambata musamman cikin sahabbai waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wanda ba su da riwaya wa qad zakara fi mawadi'a kathiratin waham al-bukhari fi kitabihi du'afa haisu zakara rijalan la yastaqiquna idkhalahum fi du'afa ya ambaci wasu mazaje ya waɗanda ya ci gyaran Imam al-Bukhari da cewa Bukhari ya kawo su a cikin addu'afa amma ba su cancanci a kawo su ba to wannan kuma mahalli ne na ijtihadi kuma gani ba a cewa to a cikinsu kawai wani shi ya fi gaskiya idan bukhari ya ambata bukhari malami ne wanda baya bukatan a ce malami ne kowa da an faɗi sunan bukhari kasan ma'anar shi kawai malami to shi ma kuma malami ne wanda bai gaza matsayin malanta ba to a cikinsu wanda duk ya magana ta saba wa ɗayan abin da yake aiki akan yan baya shine su yi ta hakiki shine irin aikin da su ibnu hajarin suka yi da su zahabi da su mizzi da su ibn kathirin da makamantarsu to sai ka koma maganganun na bayan don ka ga ina aka kwana amma tarajim ibn abi hatimin fatata gammanu ismar rawi wasma abihi wa ahyanan isma jaddihi yakan kawo sunan mutum sunan mahaifinsa wani lokaci sunan kakansa wa kunyatahu da alkunyarsa wa nisbatahu da dangantakarsa wa ba'da shuyukhihi wa talamizihi da wasu daga cikin dalibai da malamansa wa rubama saqa riwayata riwayatan min marwiyati wani lokaci kan kawo riwaya ɗaya ko biyu au aghfala zalika ko kuma ya watsi da haka wa yanqulu adatan aqwala a'immatil jarh wa ta'dil fi so da dama sai kuma ya kwararo maganganun malamai a kansa wa yadhkuru illatal jarh ahyanan ya faɗi kuma dalili cewa saboda yana da kaza ko saboda kaza wa yuhaddidu makanan rawi bi dhikri baldati allati yaskunuha wa rihlati allati qama biha yakan ambaci kuma gari cewa mutumin kasar Rayu ne ko mutumin kasar Bagadaza ko Iraki ko Misra da kuma garuruwan da ya shiga neman karatu ma hadada sanatan allati rahala fiha yakan ambaci ma shekarar tafiya karatu wa ahyanan yushiru ila sifatil mutarjam lahu al khuluqiyya wal jismiyya wal aqliyya yakan ambaci kamanni da halaye da irin tunaninsa kamar ya ce dogo ne ko baki ne ko kakkaura ne ko mai kyauta ne ko mai surutu ne ko mai haƙuri ne da yakan ambaci waɗanda kama yi bayyano aƙidatahu khasa idan kanat mukhalafa da aqida ahlus sunna yakan ambaci kuma aƙida musamman da ta saba aqida ahlus sunna kamar yakan ambaci galibi yakan ambaci misali wanda suka yi magana akan khalqu alquran ko kuma waɗanda suke da ra'ayi irin na khawarija kamar inda ya ambata game da Ja'far ibn Isa ibn Abdullah wanda alƙali ne ya zauna a garin su na Rayu ya rasu shekara ta 219 yace na tambayi babana game da shi babana yace ya zo garin mu an bashi alƙalanci mutane suka fara sauraron karatunsa yace thumma turika hadithuhu lima kana yad'u ilayhi min alqawli bi khalqi alquran sannan sai aka watsi da hadisin sa saboda ya kasance yana kira zuwa ga cewa alqurani wai halitta ne ba magana Allah bane haka kaman inda ya ambata misali in ka duba game da Sa'ad ibn Ubaida wanda sirikin malam Abu Abdurrahmani As-Sulami ne yana auren Essa haka shi ma da yazo tarjumar sa yace wa kana yara ra'ayil khawarij to yana ambata irin wannan ra'ayil khawarij alƙaul bi khalqul qur'an qadariyanci da ire-iren su yakan ambace su waɗanda suka yadu a lokacin su yace idza kanat mukhalifa li aqaid ahlus sunna wa yadhkuru musannafatihi idza kan lahu musannafatun idan ya da littafai yakan ambace su rubama zakara mawqifahu min ba'di ahadasi asri yakan ambaci kuma matsayin da malamin ya dauka game da wasu rigingimu ko wasu abubuwa da suka faru a zamanin malamin wa wada'ifar ruwati yaka ambaci kuma ayyukan da malaman suka rike khasatan lil quba musamman alqalai ziyaratan ala ta'rif bihim bayan yayi bayani akan su wa qallama yushiru ila tabaqati al mutarjam lahu bai cika bayani akan tabaqarsa cewa sa'an suwa na bane aw sanata wafati haka nan bai cika magana akan shekarun mutuwa ba fa min as-sa'abi dabt saniyi wa fayati al adad ad-dakhmi min ar-riwayat alladhina tarjama lahu dan abu ne dama mai wahala ya iya ya iya iya sanin tarihin mutuwar mafi yawan mutanen nan da suke mutanen da ya tattara masu matukar yawa wajen dubu goma wa mu'zamu tarajimi hadha alkitabi qasiratun mafi yawan tarjumomin littafin yan gajajjeru ne layi ɗaya biyu layi biyu da rabi tatarahu baina satari wal khamsata asṭuri bata gaza layi ɗaya bata cika wuce layi biyar ba ولكن هناك تراجم قليلة تميزت بالطول أقول أن سكي سوكم سنيت أي كأن دقتكي كترجمة سفيان الثوري سفيان الثوري التي استغرقت ثمانين سطرة كمان تاريخ سفيان ابن سعيد الثوري الله يغفر تامسا ولتتشك شاب لاي لاي سطرة تمانين وكذلك بعض تراجم المشهور من العلماء هكا ترجم وسم مشهورا معلمي ومعظم تراجمهم وردت في تقدمة المعرفة غالبا ترجم موسى سنزوني أتكين تقدمة دنشا والكتاب مرتب على حروف المعجم يا رتب للتاف أكن حرفنا أبجدية وقد نظم على أساس الحرف الأول من الاسم أو الحرف الأول من اسم الأب ya tsara shi a bisa tsarin sunan harafin farko na suna da harafin farko na sunan uba wai ta zawo zalika bi taqdimi sahabati ala ghairihim amma yakan fara gabatar da sahabbai kafin sauran koda sunan su ba shine ya kamata na farko ba wa kadhalika taqdimu ismi alladhi yatakarraru kaseeran ala ghairihi sannan kuma yakan gabatar da sunan da yake yawan maimaituwa akan sunan da bai cika maimaituwa ba al'adance wannan sai ce dubi alkitabu bi tashihi shekhi abdurrahman almuallimi al-Yamani rahimahullahu fi da'iratul ma'arif al-Uthmaniyya bi Haidar Abad ad-Dakan al-Hind ama 72 wa 300 wa alf lil-Hijra al-muwafiq bi sanata 52 ba'da al-mi'ati at-tasi'ati 10 lil-milad yace an buga littafin tun a karan farko da gyare-gyare wanda Abdurrahman al-Muallimi ya masa Allah ya gafarta masa an buga a kasar Indiya ne a shekara ta 1372 daidai da 1952 a miladiya Allah ubangiji ya gafarta mu na'am Hmm. Eh. Ah, ban gana abin da kake nufi ba. Ban gane. Wadda na ce huruful mu'jam sai ne ya amfani da da huruful abajadiyya. Ba na nufin wai abajadai da suke haka ba. Ya amfani da alphabetical order. Yes. Fa sai zahabi a cikin littafin shi al'ibaru fi khabari man gabar ya ce sanata saba'in wa arba'ina wa mi'atai shekara ta ɗari biyu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fiha tufiya Ibrahim ibn Sa'ad al-Jawhari Abu Ishaq al-Baghdadi al-Hafiz صاحب المسند روى عنه شيم وخلق كثير ومات مرابطا بعين زربا وكان من أركان الحديث خرج مسند أبي بكر الصديق في نيف وعشرين جزءا malam ibrahim ibn sa'idin ɗaya daga cikin malaman imam muslim kuma baya ga muslim al'immatul arba'a abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja sun fitar da hadisansa ibrahim ibn sa'adin al-jauhari abu ishaq al-baghdadi babban malamin hadisi yana da musnadu abi bakrin yana da riwaya daga hushayn ibn bashir wa khalqin kathir da halittu da yawa ya rasu murabitan a inda ya tafi jihadi bi aini zarba sunan waje ne wa kana min arkanin hadis malai ce yana daga cikin rukunan hadisi babban malami ne yana da kharraja musnad abi bakr as-siddiq fi laythin wa 20 juz'a yana da musnad na abubakar siddiq juz'i 20 da wani abu an ce sai da wasu malamai suka ce a ina zaka samu hadisai na sayyidina abubakar har juz'i 23 yace saboda ni hadisi a wajena idan ba ni da hanya 100 a kansa to ina lissafa kaina fa ana yatimun fi ni maraya ne akan wannan hadisi daka yana maimaita hadisan ne da hanyoyi mabambanta asalin shi mutumin tabarstan ne al-imamu al-khatib al-baghdadi ya masa tarjama a cikin tarihu malitus salam a inda yake cewa kana thiqatan sabtan mukthiran amintacce ne gogagge ne mai yawan hadisai an ba da labarin cewa ya haddace alqur'ani tun yana shekara biyar tun sa'ad da ma idan ya ji yunwa sai dai fashe da kuka ko ya fitsari a wandon shi idamu ba saboda yarinta tun lokacin ƙwar'ani yana kansa saboda tsabaragen kwakwalwa haka aka ba da labari cewa ta ana kai shi fadan halifa ma'amun ya je ya ta musu karatu su ta mamaki ɗan ƙaramin yaro haka da tilawa amma kuma da ya ji yunwa sai fashe musu da kuka su kawai abinci yake so an samu saɓani game da tarihin rasuwarsa malam ya ambaci ɗaya ne a nan a cikin sirar alamin nubala ya ambata cewa saboda rasuwa yi a can wajen ribatu da aka ba a tantance wasu sun ce wannan shekara ce 247 wasu da tara wasu 250 ma da uku suka ce saboda ko a yanzu ne in ka lura idan mutum aka ce ya mutu a soja ne ya mutu a can inda ake yaki da wasu 'yan ta'adda ko wasu abokan gaba ba dole a san ran da mutu sakamamme ba ko nan yakin da ake na boko haram sai mutum ya mutu wata da watanni ma ba ji labarin ya mutu ba ko kuma wani har abada ma ba za a ji labarin yaushe mutu ba da irin wannan kaga tantancewan yana da nashi wa fiha wa fiha abu usmana al-mazini an-nahawi sahibu tasanifi wasmuhu bakr ibn usman wa qala al-mubarrid tilmiduhu lam yakun ba'da sibawayhi a'lama min abi usman al-mazini bin nahawi a wannan shekara kuma Allah ya rasuwa ba malam abu usman al-mazini bakar bin muhammad bin usmana albasari malamin nahau ne mai littafai da yawa sahibu tasani sunan shi bakar ibn usman ibn muhammad ibn usman ana mashi lakabi da shekun nuhati malamin malaman nahau zahabi a cikin sir yake abin nan ibnu kathirin a cikin albidaya yake cewa wa kana shabihan bil fuqaha halinsa da ɗabi'arsa ya fi kama da na malaman fiqhu fiye da na malaman lugha wa kana wari'an zahidan taqiyan thiqatan ya kasance wato mutum ne mai takatsantsan mai gudun duniya amintacce wanda yake mai ilimi kuma an taba zuwa wasu mutane waɗanda suke ahlul zimma suka zo suka ce suna so ya karanta musu littafin kitabu sibo yake za su biya sai ce shi ba zai karantar da su ba bayan sai tabbas ya ka tambaye shi aka ce me yasa yace saboda akwai ayoyin alqur'ani a ciki shi kuma ba zai iya karanta da alqur'ani ya anshi kudi ba ba zai iya ba da aka sai ya hakura to wata rana kuma an taba kiran shi a fadan sarki al-ma'mun akan wata tarka-tarka ta wani li'irabi malaman fadar sun kasa ne rabin wani baiti gaba kida wata muganniya ta karanta baitin a cikin gina da take sai ta yi wani li'irabi sai aka kasa gane wajensa sai da aka je aka nemo shi ya zo yi musu lacca a kai aka ba shi kuɗaɗe waɗanda aka ce ma waɗannan su ne sanadiyar ma da ya samu jari da yake ɗan rayuwa a kai aka ba shi kuɗaɗe masu nauyi sosai saboda wannan da ya yi watsa-watsa da matsala ya an shi kuɗin shi ya ƙara gaba Allah gafarta mishi mubarid dalibinsa ne yake cewa lam yakun ba'da sibawahi a alaman min abi usman al-mazini billahu bayan sibawahi ba a san wani wanda yake wannan bawan Allah sanan nahu ba malam yace wa fiha fi shawwal qutila al-mutawakkilu abu al-fadli ja'far ibn al-mu'tasim billahi muhammad ibn ar-rashid harun al-abbasi fataku bihi fi majlis lahwihi bi amr ibnihi al-muntasir wa asha 40 سنة وكان أسمر نحيفا مليح العينين خفيف العارضين ليس بالطويل وهو الذي أهي السنة وأمات التجهم ولكنه كان فيه نصب ظاهر وانتهاك على اللذات والمكاره وفيه كرم وتبذير وكان قد عزم على خلق ابنه المنتصر وتقديم المؤتز عليه لفرط محبته أمه قبيحة وبقي يؤذيه ويتحدده إن لم ينزل عن الأهد واتفق مصادرة المتوكل لوسيف فتعاملوا عليه فدخل عليه خمسة في جوف الليل فنزلوا عليه بالسوف فقتلوه وقتلوا وزيره الفتح بن خاقان معه a wannan shekara har ila yau ta 247 a watan shawwal qutilal mutawakkil aka kashe halifan wannan zamani shine al-mutawakkil sunansa abul fadli al-kunyasa kenan ja'far ibn muhammad ibn rashid ja'far dan muhammad al-mu'tasim billah halifan da ya gabace shi kenan shi ko mu'tasim dan gidan harun rashid al-abbasi fataku bihi fi majlis al-hawi sun riske shi ne a wurin zaman shi na shakatawarsa a dare inda suke shakatawa shi da makusantansa a nan aka kashe shi bi amri ibnihil muntasir da umarnin ɗansa na cikinsa shi ya shirya makarkashi ya kashe shi wa asha arba'ina sana ya rayu shekara arba'in wa kana asmara ya kasance mai jar fata ne shi nahifan ramanne malihal ainaini wanda yake da idanuwa masu karkadawa khafifal aridaini wanda yake da ainihin wato gira siririya laisa bil qawi ba mai tsayi bane wa huwa allazi ahya sunnata wa amata tajahuma shi raya mazhabi na tafarkin ahlus sunna musamman game da mas'alata alqur'anu kalamillah kalamullah din ya kuma wa amata tajahuma ya kashe jahamanci wa kana qad azama ala khalq ibnihi almuntasir yayi ne ya cire dan shi almuntasir din can daga wilayatul ahad wata gadimil mu'taz ya gabatar da ɗanshi mu'taz ƴaƴan guda uku ne ya sa su cewa wane bayan wane bayan wane eh walakinahu fihi nasbun zahir amma bayan rayi suna nan da yace yana da nasibanci kyamar ahlul baiti a fili wantihakun alal ladzati da kuma rubda ciki akan abubuwan more rayuwa irin na jin dadin duniya kawai a sha a sha ayi rawa ayi bacci والمكاره da munanan abubuwa wa fi karamun kuma yana da kyauta wa tabzirin da almubazzaranci wa kana qad azama ala khalq ibnihi almuntasir yayi ne ya cire dan shi daga wilayatul ahad wata gadi mai mu'taz ya gabatar da ɗayan dan al-mu'taz al-mu'taz alaihi akan shi muntasabin li faradi mahabbatihi ummuhu saboda tsabaragen kaunar da yake ma uwar al-mu'taz billah qabiha sunanta kenan qabiha mummuna suna ne kawai kuma mun gani eh ba don da aka ce wa jamila ta zama kyakkyawa ba haka ita ma kuma ba mummuna bace kyakkyawar baiwa ce da ya aure ta wa baqiya yu'dhihi da haka ya ci gaba da cin mutuncin almuntasir din can da zagin sa wa ya tahaddadu yana masa kashedin cewa sai ya sa an kulle shi sai ya sa an mishi kaza in lam yanzil anil ahad idan bai yi wa kanshi wato yayi murabus da kanshi ya kwabe wa kanshi rigar cewa shine waliyul ahadi shi kuma sai yake wattafaqa musadaratu almutawakkil bi wasiyyi sai kuma aka aka zo abin yake cibus akwai wani mutum mai suna wasi da shi da buga buga a a komandan nan da muka ji a baya an ta magana shi a baya waɗannan guda biyu sa daga cikin komandoji na atrak sai ya kwace dukiyarsu ya musu musadara ya kwace dukiyarsu gaba daya fata'amalu alai sai suka hada kai ya hada kanshi abokan gaba da yawa da dan shi da wasu komandoji a cikin rundunonin sojojinsu sai suka hada kai yazo ana cikin shaye-shayen giya ya riga ma shi kam ya gama dinkewa yayi mankas bai san mai dinkin domin ko da suka zo sai da aka zinduma mishi wuka ne kawai ya ihu saboda zafin makami amma bai ma san me yake ba dan an dauki wani ɗan ƙanƙan lokaci ana ɗauki ba daɗi tsakanin masu gadin shi da su wanda suka shigo wajen 'yan tawayen 'yan juyin mulkin kafin suka yi overpowering ɗin wato su masu gadin nashi sai da aka zabga mashi makami a cikin jikin shi sannan ma ya san me ke faruwa da aka ya riga ya gama yin tatil da giya a daidai lokacin Allah shi kyauta fadakhala alaihi khamsatun fi jawfil layl cikin cikin cikin dare waɗannan suka shigo su biyar fa nazalu alaihi bisufi suka sauka akan shi da takuba fa qataluhu suka kashe shi wa qatalu wazirahu al-fatha bina khaqan ma'af da kuma wannan waziri nashi al-fatu bin khaqan suka kashe shi a wannan lokaci wannan halifa ɗaya daga cikin halifun banu al-abbas ne sarki ne dan sarki jikan sarki tattaba kunnan sarki haji sunan shi al-mutawakkil ala Allah جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم على الله ابن هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور ذاك حليفة دان حليفة جيكا حليفة تتبقنا حليفة جيكا تتبقنا حليفة كو ذاك إيهيه جناك تاكو haka ɗabaka biyar sarki ne ɗan sarki jikan sarki ɗan jikan sarki ɗan jikan jikan sarki ana ba da labari akan shi waɗanda suke kamar yadda Allah yake cewa khalatu amalan saliha wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihi wato kamar yadda kasan didde sarakuna da waɗanda suka yi mulki to baka rasa su da irin waɗannan tatabirza da kurakurai abinda ake girma shi akan shine wacce mas'ala ta dakatar da da'awa ta khalqul qur'an da yi da kuma baiwa ahlus sunna dama su takata su wala a karantar da sunna yayi ta musu kyauta ya dinga jan su a jika ya cika garin samira da su amma yana da abubuwa da dama wanda suke ba daidai bane Allah ubangiji ya gafarta mishi da gaskiya an baci wasu daga ciki akwai cewa ya kasance yana da bala'in sha'awa ta jima'i mufrita yana da abin nan wato sadaka mace guda dubu hudu kuma an ce babu wanda bai taba kwanciya da ita ba ce babu wanda bai taba kwanciya da ita ba a cikinsu bayan waccan da take makusanciya gare shi kabiha wadda ake cewa baya rabuwa da ita baya iya nesa da ita amma waɗannan su waɗanda yake kwanciya da su ne kwanciyar dare haka babu ɗaga ƙafa haihuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda aka faɗa daga cikin abubuwan da ake mishi ake jiya masa tsoron su shine an kashe shi ne fi lailati sakarin wa samarin bayan yayi sun yi firar dare dare ya kai dare kuma ya sha giya har yayi tatil bai san inda yake ba haka Mas'udi ya ambata a cikin tarihinsa har ya kawo waƙar da yazid ibn muhammadin al-muhallabi yake bada labarin abin da ya faru yake cewa ja'at maniyatuhu wal ainu haji'atu halla atathu al manaya wal qanaqusadu khalifatun lam yanal min malihi ahadun wa lam yuda wa lam yusagh mithluhu fil fi ruhan wala jasad mithluhu fi ruhi wal jasad ya ce ja'at maniyatu mutuwa ta riske shi ne wal ainu haja a lokacin da idan shi ya riga ya juye irin yadda idan mutum yake juyawa idan ya idan ya bugu ko mun gane ko wato baya bai san inda haike shi ke ba halla atatul manaya wal qanaqusad ina ma a ce mutuwa ta riske shi ne a lokacin da yake fuskanta abokan gaba yake fuskantar kibau na jihadi a ce shahada yayi man da mun shi ba ko mun gani wannan wani masoyin shi ne yake na dama yake jin takeici cewa bai muta inda ya kamata ya mutu yadda bai kashe shi akai kuma wanda aka kashe shi to inni uridu an tabu abi ismi wa ismi zai iya samun sauki ta nan Allah ya gafarta mai amma ta hanyar abinda aka kashe shi yana yi to to wannan fa sai dai abawa Allah ikon sa kawai yace khalifatun lam yanal min malihi ahad sarki ne wanda babu wanda ya samu dukiya irin tashi ya samu dukiya attajirin sarki ne walam yusad misluhu fi ruhi wal jasad ruhun wala jasad kuma wanda ba a taba ganin irin shi wajen halayensa da irin jikinsa ba an zabe shi a halifa a watan zulhijja shekara ta 232 bayan mutuwar dan uwansa al-wathiq kun tuna mun wuce wathiq a baya a shekara ta 244 ya yi nufin cibiyar halifancin abbas daga bagadaza ya mai ta dimashik saboda yadda dimashik ta birge shi da ya kai ziyara garin dimashik ya yi niyya kawai zai mai da halifancin gaba ɗaya can amma bai ci nasara akan haka ba sai ya koma garin samira ana mashi take ana cewa salafun li salafin daga cikin abin da ake yaba masa a ce abubakarin للردة وعمر بن عبد العزيز لرد المظالم والمتوكل لإحياء السنة وإماتة البدعة أنا مش وانا تاكيد شو سيدنا بكر يا أيوة الأمم مسلمشي ألوك تشند أكسا مرددن سيدنا عمر بن عبد العزيز ya tsayawa al'umman musulunci don dawo da mugunta da zaluncin da ‘yan uwansa suka yi banu umayya wanda aikin da yake nan tsawon shekaru biyu sai kuma shi wannan ya tsaya wajen karye kashin bayan bid'a da raye sunna amma kamar da muka ambata ya kasance ya jarabtu da mata musamman ita waccan qabiha wanda aka ce kamar da zabi yake cewa kana mashghufan bi qabiha la yasbiru alaiha baya hakura da ita sam a jikin kumatinta nan aka yi mata abin nan tatu aka rubuta sunan shi tun da mata suna yin wannan abu kamar da zaga ana yin kadangarwa ko da mata suke kusa sunan saurayinsu da sauransu haka da can dai muna yara an sayan mata suna yin wani yanzu kuma yin iska ne suke shi da yan rawa da yan mawaka da shedanu da wanda ba su cin kunyan uban kowa za ka ga wani ma duk rabin kafaɗar shi da wuyansa duka zane ne haka har kala kala ma wannan da ake yi tatu to an yi mata shi an mishi kuma kwalliya da wani madda haka mai daraja shine har yake yin waka shi da kanshi yake cewa wa katibatun bil miski fil khadd ja'far bi nafsi mahattul miski min haythu athara la in awda'at satran min al miski khaddaha laqad awda'at qalbi min al hubbi astura yace wannan mata da ta rubuta sunana ja'faru a kumatinta yace zuciyata tana ta'allake da daidai inda aka rubuta sunan ya ce idan ya zama rubutun layi guda ɗaya ne to ƙaunarta a cikin zuciyata layuka ne da yawa laƙad auda'at min hubbiha laƙad auda'at ƙalbi min hubbi asfara ta cika mun zuciyata da ƙaunarta daga baya rabuwa da ita da yake tana zaune a kusa ko kuma tana can tana jiran shi ko tana can tana gayu za ta tare da shi a zamanin shi akwai ahadas da suka faru da dama wanda malaman tarihi suna bayyana su daga ciki akwai wata girgizar ƙasa da aka yi a ƙasar sham wanda aka ce sama da mutum dubu hamsin sun rasu tsakanin mosul da dimashka da hims da sauran garuruwa sannan kuma akwai doka da ya sanya da ya sanya wa dukkanin kiristoci wanda suke ahlul zimma ya ba su uniform na musamman wanda aka ce a lokacin wani kaya ne mai ruwan zuma cewa dole ka dinga saka shi don a gane ka sannan ya sa an rusa kabarin Husaini alaihi salam radiyallahu anhu sayyidina Husain dan Aliyu dan Abi Talib wannan da aka kashe a Karbala Allah ya kara mishi gafara da daukaka akwai kabari da aka yi a lokacin a ƙasar Iraki ya zama mazar na ƴan Shi'a suna zuwa suna suna zuwa wannan kubbari suna yin kafirci da bid'a da sauransu shi kuma yasa aka rugurguza wajen gaba ɗaya aka batar da kabarin yasa ma aka yanka gidaje aka mai da wurin anguwa kawai da gonaki aka batar da kabar shine har sai wani daga cikin mawaƙinsu yake cewa asifu ala an yakunu sharaku fi qatlihi fatatabba'uhu ranima yana mashi zambo yake cewa wannan mutanen suna bakin ciki ba su tarayya wajen kashe Husaini ba shine suka bi sawu ragowar kasusuwan shi suna tattakawa asifu ala alla yakunu sharaku fi qatlihi fatatabba'uhu ranima daga nan mawaka ba suka dinga tsine mai albarka su di'ibal wancan da muka jiya mutu a baya din nan di'ibal al-khuzai da mawaki ne dan shi'a wani abun mamaki da irin yadda zamani yake maimaita kanshi a lokacin aka ce haka aka dinga bin bango ana rubuta Allah ya tsine wa mutawakkil yadda kaga yan shi'a suna yin sai Allah ya tsine ma wani Allah ya tsine ma wani haka suka dinga bin bango suna rubuta shi amma nasibi ne gaskiya yana da aqida ta nasu wadda kuma mugu aqida ce ya ci mutuncin da dama daga cikin ahlul baiti a lokacin Allah ubangiji ya gafarta musu akwai ibnu abi du'at kun tuna shi wannan alƙali wanda yafi kowa zakewa akan mas'ala ta khalqul qur'an to a zamanin wannan sarkin ne shi ma aka mishi aka mishi tofin alatsi ne gaba daya a kwace gaba daya dukiyar da ya mallaka da shi da ƴaƴan shi da zuriyar shi da surukan shi da duk wani wanda ke da alaka da shi sai da kwace komai nasu aka kirga an samu dirhami miliyan shida alfa alf sita mi'ati alfa alf dirham miliyan ɗari shida ko kenan a kwace na kuɗaɗe da gidaje da gonaki da filaye da ƙaddarori da dabbobi a kwace gaba ɗaya aka mai da shi talaka fitik wanda akan haka zuce shi ta buga har ya samu wato stroke haka ya zauna muka adan shekara da shekaru har ya mutu sannan ya gina wani abin nan fada wani kasarun firdausi ake ce mashi kasarun firdaus a samira inda ya kashe kudade masu yawa an ce ya kashe dirhami miliyan talatin salasuna alfa alfi dirham tun da aka sarakuna suke wannan irin sha'ani jama'a na kashe kudin al'umma ba ji ba gani a zamanin shi ne kuma har ila yau rumawa suka tsallako daga ƙasar italiya ba ma daga constantiniya ba suka zo a cikin jiragen ruwa suka zo ƙasar misra suka zo garin dimiyat a ƙasar misra suka ƙona garin suka yi kata-kata da shida magari ne a bakin ruwa suka kama mata 'yan mata mutum 600 suka gudu da su bayan aka fara samun guduwa da 'yan mata ba shi suka gudu da su guda 600 haka aka ba da labari sannan su kuma musulmai sai suka shirya runduna ƙarƙashin jagorancin wani kwamanda mai suna yahya ibnu aliyu al-armani shi kuma ya kai farmaki ya kai ƙasar kustantaniya har ya kusa shiga garin shi ma ya je ya ɗanɗana ma rumawa azaba ya kashe ya kama sai da ya kama shi kuma bayi sama da mutum 120 a wannan lokacin ya dawo da su ƙasar musulmi a matsayin bayi bayan ya kashe kuma kamar ninkinsu an samu kuma a lokacin haɗila yau a shekara ta 241 aka ci kamar yadda zahabi ba da labari da shi da ibn kasirin cewa majatul nujumu wa tanasarat bil layl kaljaradi taurari suka dinga girgiza suna fadowa cikin dare kamar da kamar yadda fari suke faduwa fakanat ayatan musfita ya zama wata aya ce da ta rikita hankalin mutane haka aka dinga yin girgiza kasa a jere a jere shekara wajen biyar duk shekara sai an girgiza kasa wannan ta kace kenan kwarai game da wannan sarki al mutawakkil ala Allah Allah ubangiji ya gafarta musu shagargarin wannan rasuwa tashi kamar da muka ba da labari aka nada wancan dan nashi da suka hada baki to kuma dan shi ma za ku zo ku ji bai wani dadewa ba da kanshi ma ya dinga da dama yana cewa ajjaltu ala abi fa ujiltu ne baba na gaggawa ni ma Allah ya muni gaggawa haka suka shigo cikin dare suka same shi bayan yayi wannan mankas din suka hauro shi akwai al-buhtiri mawaki shi yake bada labarin kissa dan yana wajen abin ya faru yace ni dama abubuwan da suka dinga faruwa a wannan daren ina ta wato canfa cewa wannan daren ba mai kyau bane ba mai albarka bane yace da suka shigo kowa watsewa yi wannan wannan babban minista Al-Fatu bin Khaqan shine kawai ya jarunta ya je ya tare yace ba za ku mishi komai ba daka a lokaci guda aka kashe su aka ce yace Fatu bin Khaqan haka aka zirma mishi wuka sai ta bullo ta bayansa amma bai fadi ba yana rike da wannan halifa yana kokarin waya zai tsira da shi saboda tsabar wala'i da yake masa karke ma dai haka suka fadi suka runguma juna tare suka mutu kuma tare ma aka rufe su shi kuma kamar yadda shi wutar ya ba da labari ya riga ya narke a cikin giya bai san me ke faruwa ba sai da suka tsara musu wukani suka farka daidai khasirarsa daidai wato abin nan ɗinsa kwankwasarsa kenan ko sannan ne kawai sai aka ji ya yi ihu so ɗaya ihun da ya na zafin shigan kan sakalin makami ne kawai sannan kuma sai ya cika Allah bai ji kyauta waɗannan rigingimu ne na shugabanci da sarauta waɗanda bayo aka fara su ba dama da gaske abin da muka faɗa a baya in ba iya tunawa cewa sanin waɗannan zai sa ka rage shiga cikin confusion da sadamat da tashin hankali in ka ji ana rigima kan shugabanci ko an kashe wani ko an kama wani ko an buge wani ba bayo aka fara ba ka daji ɗan shi ne ya kashe shi za mu zo ko mu ji inda uba ya kashe ɗa mun ji inda mata ta haɗa aka haɗa kai da mata aka kashe uba ko a kashe mijinta duk akan mulki irin wannan an yi ba ɗaya ba ba biyu ba a kashewa waye kashe ƙani mun ji tsakanin aminu da ma'amu irin rigingimin da aka yi ga sanan dai kowaye mutum in ya shiga harkar mulki to fa sai a hankali wafiya maslamatu bin shabibin abu abdurrahman an-naisaburi al-hafidu fi ramadana bi makka sai kuma malam maslama dan shabib abu abdurrahman an-naisaburi wanda ya rasu a watan a watan Ramadana a kasar Makka rawa an Yazid ibn Haruna wa tabaqati ya da riwaya daga Yazid dan Harun da sauran Yazid dan Harun wa qad rawa anhu min al-kibari al-Imam Ahmad wa ghayruhu daga cikin daliban sa manya akwai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa fiha aw ba'daha Muhammad ibn Mas'ud al-Hafid ibn al-Azmi sami'a Yahya ibn Yunus wa Yahya ibn Sa'id al-Qattana wa tabaqatuhuma wa rabata bi tarasus sai kuma a wannan shekara ko kuma bayan ta haɗila yau malam muhammad ibn mas'ud ibn yusuf al-hafiz ibn al-ajal wanda yake da riwaya a cikin sunan abi dawuda kadai yana da riwaya ya ji karatu a wurin yahya ibn yunus a isa ibn yunus da kuma yahya ibn sa'id al-qattan da tsararrakin su yana da yayi ribat ya tafi jihadi a kasar tarsus qala muhammad ibn wadah al-qurtubi muhammad ibn wadah al-qurtubi yake cewa هو رفيق الشأن فاضل ليس بدون أحمد بن حنبل yace babban mutum ne mai falala bai gaza Ahmad dan Hanbali ba sai Zahabi ya maza yace ya anifil amali yana nufin wajen aiki da da ilimi la fil ilmi ba wajen karatu ba wane shi da Ahmad dan Hanbali wallahu a'lam Allah ya fi sanin dai na'am ƙarfi na ake sallai magarba ne amma da ɗan saura? shida da arba'in ko da saura ke magarba ɗan ƙara sai mu je a tarihu na sha'ati ilmin nahawi da ya ce asbabu na sha'ati ilmin nahawi shafi na goma sha bakwai ko? nan ne ya ce min khilali ta tabbo il'auba'i wata tsawurati يمكن تقييد, تقييد الأسباب التي أدت إلى نشأة علم النهوي نشأة النحو العربي في الأرقام الآتية wajen lura da ainihin wato abubuwan da suka faru da ci gaban yau da gobe da aka samu a cikin tarihin musulunci za mu iya cewa akwai dalilai da suka jawo aka fara nahau kamar haka na ɗaya almuhafazatu alal qur'an ƙoƙarin kiyaye alqur'ani hadha huwa sababul mubashir li nash'atin nahw wannan shine sababi na kai tsaye shine direct abin nan course direct saboda mene bal wal ulum al arabiyya al ukhra har ma da sauran ilmumin arabiya na hawu sarfu adab balaga da sauransu faqad kana al qur'anu markazan ra'isiyan qur'ani ya kasance santa ne shine santa na ainihin wato wato abin da yake abu na tsakiya ko kuma abu mafi muhimmanci center of attraction abin da yafi jan hankalin kowa للمعارف العربية لعلم العربي والثقافة الدينية لكما علم الدين كما كان النواة الأولى لرفع شأن al'arab wa taqdisi lokacin kamar yadda zama kuma shine dan ba shine farkon abin da ya kawo darajar larabawa da kuma taqdisi lokacin da kuma sanya harshen larabci ya zama yana da wani alfarma sakrasi ya zama yana da wani alfarma wani mutunci na musamman ya zama ba wai harshe ne kawai ga magarba yanzu harshe ne mai daraja harshe ne na ibada harshe ne na addini qala Allah ta'ala Allah yace laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilu mun saukar muku da littafi wanda a cikin shi akwai dhikrukum akwai malamai sun yi sabani game da fasarar dhikrukum kamar yadda aka kawo anan fihi dhikrukum ay sharafukum a cikin shi akwai daukakar darajarku wannan ita ce fasara daga ibnu abbas akwai kuma fasara daga mujahid cewa fihi dhikrukum ay fihi hadithukum akwai labarun ku a ciki wannan ita ce fasara daga mujahid har ila daga makatai ibnu abbas akwai kuma fasara daga wasu malamai daban cewa fihi dhikru amri dinikum wa shari'atikum wa ma'adikum akwai bayani akan addininku da makomarku alhassan albasari kuma ya ce fihi zikirkum fihi dinukum wannan littafin yana bayani akan addininku to kuma dai yayi ne wannan yana nuni zuwa ga ɗaukaka da Allah ya ba larabawa ta fuska wannan littafi kisa da suka ce a saukar da aya Allah ya ce musu aure yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi bai ishe su ba cewa musu kada littafi wanda ake karanta musu shine asalin ayar su tsaya iyanan wannan aya ta alqur'ani sai ta zama tana buƙatar hidima Allah ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawarin kiyaye alqur'ani da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan kuma yana nuni zuwa ga haka a dunkule zaman ne kamar alƙawari ne Allah yayi zai kiyaye harshen da wannan yaren ya sauka da shi amma kuma ana bukata aiki wajen kiyayewa ba wai Allah ne da kanshi da sako ya kiyaye ba wannan fahimta ta suka tsaya suka yi aiki kusan ba yanzu ma da wannan kuskuren cewa ai Qur'ani da Allah bai kiyaye shi ko ba ko ba a haddace ba a sai an haddace ne Allah bai kiyaye wato sai mun yi namu aiki sannan Allah bai kiyaye ko mun gane dan haka shi sa aka samu ai wuraren da Qur'ani ya je musulunci ya je amma kuma da ba yi abin da ya kamata ba musulunci ya ba wajen gaba ɗaya na andalus take yanzu ta fita daga cikin hayyizin musulunci akwai inda ƙwar'ani ya je da shi da larabcin ƙwar'ani ya tabbata wato sun ci gaba da zama musulmai amma kuma ba sa yin larabci saboda a wurin ba a yi abin da zai kiyaye larabcin ba misali ƙasar iran ta yanzu ƙasar afghanistan ƙasar india ƙasar cyprus da ire-iren waɗannan ƙasashe waɗanda musulunci ya je wuraren kuma da ya je kamar da galadanci yake faɗa a cikin harkatar lugal arabiya wa adabawa fi nigeria cewa musulunci da larabci kamar sawun kafar dama da hagu ne din da ka saka ɗaya dole kuma ka saka ɗaya ba zai yi ka tafi ba sai in ka saka dama hagu dama hagu zai yiwa ka ce dama ka ƙara step ɗin dama kuma za a ce wannan ya musu to haka musulunci da larabci suke duk inda larabci musulunci ya sa kafa yana ɗagawa larabci ya sa kafa amma kuma akwai inda musuluncin ya shiga da larabcin amma yanayi ya sa larabci ya yi backtracking ya fita shi ne kamar da muke kwatance da wannan ƙasashen to da haka sai suka fahimci al'umma farko suka fahimci lallai larabci na buƙatar wata hidima don ya hidimta wa alƙur'ani domin ko da akwai yaran in ya zama babu masu fahimtar irin yaran da sanin sirrin yaran ba za a fahimci saƙon ba kamar yadda a yanzu a taura da injila kai ba masu ba da littafai irin na shakespeare turanci ne ingilishi ne amma wanda ke jin ingilishi na wannan zamanin ba zai iya fasara su ba sai ya koyi wani ingilishi na musamman don fasara su to da haka za a waye gari inda ba don hidimar da aka yi wa logal arabiya don ta zama wato buhun da za a zuba shari'ar musulunci a ciki da ba na wannan hidimar ba to da za a waye gari ba a iya fahimtar yaran shi sa yana daga cikin usul na bata a ce za a karanta da addinin musulunci amma kuma a yi watsi da larabci sawa'un da sunan ai boko ne kawai islamic studies yadda ake yi shi ko kuma da sunan ustazanci da zafin kai da kuma ka'ida ta al'insanu aduwu ma jahila a za akwai usade da dama a wannan zamanin da muke rayuwa wanda suke kyama arabiya suke ziga ɗalibansu cewa kar su koyi larabci za ka iya musulunci ko baka iya larabci ba kamar yadda yan boko a ɗayan ɓangaren su kuma suke yin ma musuluncin ba tare da larabcin ba za ka za ka samun farfesa na addinin musulunci bai iya kanta alkur'ani ba sai da transliteration in zai rubuta sai dai rubuta da harafin latin in ya zo karantawa sai dai dinga tatata kamar ɗan koyon alu an baki wuzan kaga wannan farfesa ne na boko ba na addinin musulunci ba to haka kuma sai ka samu malami ne karantar da addini wani ma yana tutiyar malami ne shi a tafarkin sunna sai ka ji yana yada irin wannan muguwar aqida jama'a muguwar aqida ce a ce ba ruwanku da larabci ba sai kun koyi larabci ba ta wani bangaren kuma yan arabiya su suka taimakawa wannan notion din wannan fahimtar shine sai da su kuma yan arabiya suna nuna su kuma ba ruwansu da komai sai arabiya ba ruwansu da addini su ma yan boko ne su ma ‘yan iska ne su ma wayayyu ne wannan barna da fasadin da aka samu tare da su sai kyamatar da wasu masu alaka da addini daga irin wannan tarbiyyar abinda sai ya haifu zuwa ga kyamata asalin ilimin yadda ka san dai abinda ya cakuɗe da boko na rashin tarbiyya ya haifar da kyamar boko har ma aka ce ba kyau ha aka ce haram alalin asalin ilimi ilimi ne baya buƙatar barna kafin a iya shi bai bukatar lalata da iya shige sannan a ce sai an iya shi to haka dai wannan abubuwa suka dinga faruwa har aka samu hidimar da aka yi wa alkur'ani din ta wannan fuska wala qad qaddara qaddara al-arab sani alqur'ani lahu larabawa sun girmama sun ji dadi sun ga daraja abinda alqur'ani ya musu Allah ya musu falala da da ya kawo musu alqur'ani wa fadluhu alaihim kuma suna mutunta girman falala alqur'ani akan su fa'unu wa hafazu alai da haka suka bada muhimmanci kuma suka kiyaye alqur'ani li ada'i nususihi domin a iya bayar da nasoshin alqur'ani dalla dalla wa fahmi risalati kuma a fahimci sakon dalla dalla wa nashri ta'alimihi a yada ilimin alqur'ani wa dirasati asrarihi kuma iya fahimtar sirrorin da ke cikin zubin yaren alqur'ani wa balagati da kaiwa da qur'ani yayin matuƙa wajen iya tsara da shi faman nahaw illa halaqatun min silsilatil ulumi allati taqumu bi hadhihi almuhimma nahaw ba komai bane illa wato ring guda daya daga cikin sarka ta ilmomin da suke mu qur'ani wannan hidima yadda ka sai sarka ring ne ring ne ake hadawa ko halaqat ne ake hadawa wani jikin wani wani jikin wani sai su bada sarka to kowanne ilimi da ka sani tun daga kan balaga da shi nahaw da sarfu da makamantansu da duk sauran ilmomin nan tafsiri ne usulul fiqh ne usulul hadisi ne dukkanin ilmomi zaka karke dai suna kewaye ne suna dabdala akan kokarin fahimtar sakon da Allah ya kuma zalla sai Islam da shi shine alqur'ani duk wani ilimi da ke cikin musulunci in dai bai tike zuwa ga fahimtar alqur'ani ba to bai da wani bai da ba a bukatar shi in ya zama ko dai directly ko indirectly bai hidimta wa alqur'ani bai hidimta wa wani ilimi da kimta alƙur'ani to ba buƙatar shi kamar mene kenan kamar mandiki ba ruwan mandiki da ƙarshe a ce ya tike ga yiwa ƙur'ani hidima amma kaga usul fiqi zai tike ga haka musalul hadis nahwu sarfu adab balaga da duk wani ilimi da ka sani da irabi rasmu nasikh wal mansukh tajwidi duk wani ilimi ka kalla zaka ga ko dai kai tsaye ya dira kan alƙur'ani mai girma ko kuma daga baya a duro da shi to wanda duk bai da wannan alaka to koda ba a karanta shi ba a matsayin ilimin musulunci ba jama'a da haka nawu ɗaya ne daga cikin ilimomin da suke da alaka da addinin musulunci wanda suke kuma hidimtawa qur'ani da yaransa don ko a yanzu a irin yadda misali qur'ani yake da wasu sarƙaƙiya na liƙirabobi da wasu maganganu waɗanda in baka ma iya irin nahawun alƙur'ani ba to za ka yi samun wani ɓatacce na maka cewa ƙwar'ani akwai kuskure ƙwar'ani akwai kaza don an samu ‘yan iska iri daban-daban su suna wannan abin tun ba wannan zamanin akwai wanda suka yi a can mulhidai akwai na zamani wanda suke yi kuma ba su gushe bayan da suna yi kaga a wannan zamanin ma musamman ana buƙatar musamman mutanen da suke hulɗa da alƙur'ani wajen karantar da shi da fassara shi da haddatar da shi da yin bincike a kansa suna buƙatar sa wannan ilmomi don su iya ba shi kariya don idan su zo suna karantarwa suna tafsiri su dinga tunkaran waɗannan maganganu cewa abu kaza da wane ya ce na suka alƙur'ani ga yadda abin yake ga yadda yake kaza ne saboda kaza saboda kaza a ilmance ba wai hamasa ko kuma tashin hankali ko zage-zage ba to shi ne sai aka waye gari da zarar mutane sun gaba su sauna ba su kai waye da muhimmanci ba sai kunya ba shi ne irin tatabarta da muke rayuwa a cikinta abu na biyu da ya ja aka yi wannan aiki shine intisharul lahan yaduwar lahani kuskure a wajen tsara zance kuskuren li'irabi kuskuren wasani al-i'rabu min khasa'is al-lughah al-arabiyya li'irabi anan abin da ake nufi shine bambancin wasali ya bambanta ma'anar kalma ko jumla larabci kawai yake da wannan siffar aga yaren ingilishi da galibin yarurruka abinda ake cewa indo-european languages allogatil hindiya urubiya urubiyar hindiya su galibi zubin zancen ke ba da ma'ana zubin zancen inda kalma ta tsaya shi ne ba ta zama subject ko object ko predicate ko wane ne kana cire ta daga wajen za ta canza mahallinta a wannan grammatical analysis haka ko a hausa ma to amma a larabci kalma na iya zama inda take ta zama subject ko ta zama object wato fa'il ko maf'ul ko ta zama mubtada ko ta zama khabari ba tare da an canza mata waje ba sai kawai a canza mata wasali ko kuma a samu jumla kwaya daya bambancin wani wasali kwaya daya ya canza mata ma'anoni ma ahsana zaidun da ma ahsana zaidan da ma ahsana zaidin duka ma'anarsu daban saboda bambancin wasalin zaidan da zaidin da zaidun ما أحسن زيدا التعجب ما أحسن زيد النفي ما أحسن زيد سيدا مشكما إضافة نيكم ما أحسن زيدا با أبن دي كي زيد كو ما أحسن زيد زيد بي كو بي كو تتابع ما أحسن زيد أي ما من ما أحسن زيد ميسا ميسا ما جعل زيد حسنا أحسن من زيد wannan tambaya ne kenan kaga wasalin lafazi kwaya daya ya canza ma'anar ba tare da an canza ma wurin zaman kalmar ba to wannan haka yake a larabci kamar yanzu ka ɗauki inda Allah ya ce wa kuzziba Musa wa kuzziba Musa da zaka canza ka ce wa kadzaba Musa ya zama muguwar ma'ana ko ai an ƙaryata Musa in ka ce ko wa kadzaba Musa to kaga ba zai ma fasar ba wannan in kun tuna mun karanta a baya na inna allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu shine fasara mai kyau ko inna ma yakhsha allaha min ibadihi al-ulama'u da ire-iren wannan sanan birjik a cikin alqur'ani da sauran nusus na larabci to wannan zahira ita ake cewa al-i'rab canzawar wasari da gwargwadon canzawar ma'anar abin da wurin ke ɗauka wallahanu huwa mukhalafatul i'rabi wa ta'biru bi wajhin ghayr sawabi lahani din da ake cewa shine mutum ya dinga yin i'rabi ba daidai ba ya dinga canza wasali uridu an aqumu fa azhabu ila baituhu irin wannan larabcin da muke yi din nan haka dai da dadi ba dadi gashi nan dai haka to irin wannan shine lahani a faɗi abin ba daidai ba wa ƙaryar da'un lahanu kan zahiratin fardiya lahani na iya farawa kamar a mutum ɗaiɗaiwa sun mai ya tattasi da'iratu wato wani mutum ɗaya ne zai fara faɗa yana faɗa tun da bagwari ne ana haƙura da shi haka nan ha abin ya faɗi ya yawa wata zadu na mariju a ta samun wato samples wato misalai tadrijan a hankali hatta yanta shira bai na tsabakatin musakkafa har ya wayi gari yayi yawa tsakankanin ɗan boko wanda suka iya karatu min al'umma bi suratin tastadi al-intiba ta yanayin da zai jawo a fada ku cewa wannan abin fa ya yadu wa tuhi bi annahu idza lam yu'alaj fa sayazallu yantashiru hatta yaktasiba sha'abiyatan taj'aluhu fi adad sahih wal ma'ruf ta yadda za a wayi gari a ga cewa wannan abin fa idan ba a gyara shi ba zai wayi gari ya yaɗe yaɗu har ya samu karɓuwa ya samu sha'abiya popularity har ya zama ingantacce ma'aruf wanda aka saba da shi galibi abin da ake ce ma linguistic development a tatsawurin lugawi da haka yake farawa wani sabon lafazi wanda zai iya farawa matsayin kuskure ko ta'abiri wanda ba a saba jin shi ba farko za a kyamace shi to amma idan masu magana da abin suka nace suka ci gaba da faɗa suka ci gaba da faɗa har sai a saba tun ana ƙi har sai kowa ya zo kuma sai ya bi sai zama kuma ingantacce ya zama an saba wannan duka haka yake a cikin ɗabi'a ɗan adam da da aka kawo roba roba da ake ci abinci da ita plate ko kwano na roba kowa ya sa nan ƙasa ba a san abinci a roba an sa maka babu wanda ya saka maka dama a gidanku ka koma ta kawai sai saka maka ba in ka je wurin siya abinci aka sa maka a roba kai kwalla da ita ka ce ke zaki mai da ni kaza ne an gaya miki ni kaza ne da zan ci abinci a roba ba zai ci ba amma ana nan da masu sai da robobi suka kyala mutane suka ci gaba da yin su suka dinga yin musu design iri daban-daban suka ci gaba da an tayo su yanzu ka je ka tarar ma wani gaba ɗaya gidan shi ma da robi yake ci abinci ko ka je wani gidan abinci duka kayan abincin ma roba ne da cokulan da kwanukan da komai dukan robobi ne sai zama roba restaurant kenan go to haka dan adam yake in abu ya zo sabo zai kyamace shi koda mai kyau ne amma idan abin yana ci yana ci sai kowa ya kalli wannan hijaban da mata suke sakawa irin wannan dogayen hijaban nan mai kama da na matan garin Madina da aka yi zuwa cikin hadisi da a nan garin zariyan nan da ake ganin shi ko Kano ka je ka tafi kantin kwali din kaga ana siyan yadin hijabi to daga zariyan alairan Allah kai ga zage zage ka je Kano ka tambaya ka je su suke siya gaba ɗaya hijaban kantin kwali yan zariya so da tsaba sa hijab da su da yan Kaduna to da a nan zariya din nan shekara bai kai ma 20 bai irin late 90s 95 96 97 da makamantansu a nan tudun wada matan da ke saka wannan hijabin ba su kai ba su fi a kirga da yan yatsu na hannu ba kuma haka ake bin su ana musu ihu ana ja kai wata ma ko a gidansu ba a barin ta saka hijabin sai ta koye a jakarta in ta fito ta je islamiyya su malamu musa sahabi sanan ta saka imani ne kawai suke saka wasu amma da suka ci gaba da sawa suka ci gaba da nacewa suna da telolinsu masu ɗinka musu na musamman ko kowa ya ke ɗinka musu su za su ɗinka musu akwai alhazan birni da suke siya saraba musu kyauta ma yanzu wace ce ba ta sawa hatta kirista wallahi sawa su na rinde da Allah kowa yanzu da mutum mai kirki da ta banza da kowa har ranar sallah ma ka san da da sallah ma ba a saka hijab amma yanzu aka ranar sallah kowa da hijab tun daga yarinya ɗan shekara biyu da ake goye da ita har zuwa da tijuwa wanda aka ce babu ma komai a kansu ko falazina alayhin na an yadda ana thiyabahunna ghayr mutabarrijatin bi zinatin to su ma ba sa mayin hakan ba cikin makon nan na shiga wani banki kawai naga wata mata dogon hijabi ba tace da Allah an taimaka mata za ta cika wani form wallahi na ganin sun tafi naga sunan kristan sai na ƙara kallanta haka ita ma ta gane ina mamaki a shi wani irin sunan da na yankurancin Kaduna kaman ka ce Bitrus Duniya ko wani abu makamanta kuma ta saka hijabin ta zumbura haka tace mu ai ABU take ni sai to madalla sai ce amma wannan hijabin kuma fa kawai sai taimur mushi abinta haka suke yawo haka wani bani labari a Kaduna cewa mata ne fa shedanin duniya ne za su je fati ne ko wani shedancin su idan dare yayi za su koma gida kawai sai su zumbula hijabi idan yan banga suka gansu sai su raka su ha gida sai kun su kama su kaga zalika adna yu rafna fala yu zaina so a shahid shine yadda abin ya zama yanzu ya zama kalcar an saba da shi amma ba a gane waye mai imani waye take sakawa don Allah waye take sakawa yayi waye take sakawa don tsira da sauransu to haka lahani yake farawa a cikin harshe za a zo a faɗi kalma ko a dinga rubutawa tun ana cewa ba daidai ba ne ba haka ake yi ba bai kamata a faɗi haka ba in ya ci gaba da tabbata sai a zo sai ya zama gama gari haka ya faru da ingilishi musamman american english akwai dictionary na abin nan na'um mai sunan shi namanta sunan mutum yanzu sunan shi ya bace ma wani shahararren dictionary kuwa waye kanta english a nan ya tuna mun sunan shi namanta sunan shi yanzu yanzu nan chomsky ya bata mun da sunan yanzu yanzu nan wani sanannen estian estian ne ko sunan ya bace mu eh webster webster ko naumu webster sunan ya bace mu wanda yana da wani zafi abin nan spelling akan spelling da american spelling shi ya canza gaba ɗaya spelling ɗin america nan da kake gani yanzu ana cewa spelling na america ya bambanta da na ingila wajen shekara 200 suka wuce sai da aka yi shakotu aka tume shi cewa yana so ya ɓata yaren english shi ya dinga cire redundancy abubuwan da suke harfa ba a da bukatar su ya cire su ya yi sabon spelling aka yi ta rigima aka yi ta rubuce-rubuce aka yi ta allah ya isa amma kuma shi ake amfani da shi yanzu shine mutamar da ya naci ina ganin shine webster ne ko na'um webster na mata sunan wallahu ala to haka a larabci ma an samu wannan amma hadarin shine shi na larabci idan da an bar shi ya tabbata to sai ya zama na qur'ani ba a san shi ba da haka dole ake bukatar na qur'ani kada a bari ya ainihin wato bace sai aka ci gaba da kokarin tabbatar da shi وهكذا بدأ اللهن في العربية منذ الأسر الجاهلي بين الموالي والغرباء هكا لهن يفارى تن أجامن الجاهلية سكان بررم بررم باي bayi da kuma alguraba baki wanda ba larabawa ba ko waje da fisarin islami ba da mabahiri ko wuje da fisarin islami ba da mabahiri farko musulunci an samu wani dan kadan sun mastamarra yantashiru hatta tafaqama sannan ya ci gaba da yaduwa har ya yawaita tafaqama amruhu fi asri bani umayya zamanin bani umayya hatta wasala ila mahadil fasahati fil badiya har ya isa zuwa ga makwantar fasaha tun yana faruwa a birane kufa da basara da makamantansu da sham da ire-irensu har ya kai cikin ƙauyuka wa durin imara har ya shiga cikin fada an samu halifobi masu kuskure a larabcinsu irin suleiman abdulmalik irin sham dan abdulmalik da makamantansu suna hudu ba suna yin kurakurai har a yi ta zole su kuma gane to kaga irin yadda muke rayuwa yake na yanzu ma'ana yanzu ka kaddara yanzu a sai ka ɗauka kamar yaɗuwar ingilishi a cikin yaren mutane shi za ka ba wannan ma'ana da idan kana magana da wani babba ko cewa kai oke sai a ce ka mai rashin kunya ko ka ce mishi sa ko police ba za ka kai saka gama babba wannan ba amma yanzu a ƙauye ma sai ka ji ana cakuɗa hausa da wannan ingilishi a cikin ƙauye karkara inda babu sabis mahala kaga tafaƙama kenan to kuma sai ka jima a hudubar juma'a ma sai ka ji liman yana magana ya haɗa larabci da turanci ko ko a sallar idi ko ka ji gwamna yana hausa ya kasa yi gwamna ne na hausawa kuma ya kasa yin hausa kaga tafaqama al'amru hatta wasala dural imara wa mahadul fasaha to haka wannan ya faru da larabci dan haka aka tashi tsaye a fawajabal amalu ala tadarukil wad'i ya yi sa bara mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk